بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا 23 ga watan jimadal ula shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da bakwai ga watan ɗaya shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalan da rahmasa wancan sati da ya gabata a mun fara muƙaddima a cikin kitabul ilmi lokaci ya cin mana maka dakata yanzu insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin farkon littafin ilimi da malayin kulla a cikin littafi nasu mai albarka malai ce kitabul ilmi littafin ilimi ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙurrabbi zidini ilman malam ya buɗe da wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani mai girma kamar yadda yake al'adarsa ce a cikin littafin galibi idan ya buɗe babi idan akwai ayoyin da suke da munasaba da babin yakan kawo su ya buɗe babin da su sannan kuma sai shiga cikin hadisai wanda kuma za ku ga idan kai tsaye babu ayoyin da suka dace da babin da ya kulla sai ya tafi kai tsaye kawai zuwa ga hadisan da suke da alaƙa da babin nasa sai ya kawo su to wannan kitabi da yake akwai ayoyi masu yawa da suke da alaƙa da ilimi sai malam ya ɗauko su daga ciki ya buɗe babin da shi ya buɗe da ayar farko cikin suratul ɗaha faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa qur rabbi zidni ilman kace ya rasulullah rabbi zidni ya ubangiji ka ƙara min ilman ilimi wannan ayar ko kuma wannan gabar ta zo ne bayan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala ta'jal bil qur'ani kada ka rinka gaggawa wajen kokarin cafar alqur'ani da mala'ika jibril alaihi salam yake karantar da kai lokacin da yake saukan maka da wahayi wannan yakan faru lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake saukan masa da wahayi to kan yi kokari lokacin da mala'ika jibril yake karanta masa shi ma a lokacin yana kokarin karantawa don ya zauna a zuciyarsa yana tilawarsa shi ma yana bin bakinsa yana karanta masa shi ma yana bin sa to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wala ta'jal bil qur'ani kada ka rinka gaggawa da alƙur'ani wajen ƙoƙarin koyarsa ana faɗa kana maimaitawa min qabli an yuqda ilayka wahyu tun kafin a ƙarasa kammala maka wahayinsa gaba ɗaya shine a can cikin suratul insan Allah madaukakin sarki yace wala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah madaukakin sarki yace la wala tuharrik la tuharrik bihi lisanaka kada ka rinka ƙoƙarin motsa harshenka lita ajala bihi don ka yi gaggawar koya ko kuma karanta abin da ake koya maka lokacin da ake saukan maka da wahayi Allah madaukakin sarki ce inna alaina jam'ahu ai mu muka dauki nauyi akan me yake mu tattara maka shi a cikin kirjinka wa qur'anahu kuma mu baka dama karanta shi bayan an gama saboda haka sai Allah madaukakin sarki ce da annabi sa tsira da aminci sa ara tabbata a gare shi wa qur rabbi zidni ilman sannan ka rinka cewa ya rasulullah ya ubangiji ka dada min ilimi ya ubangiji ka dada min ilimi malam mai shari ya ce haza min a'zami adillati sharfil ilmi wa idamihi illam yu'mar sallallahu alaihi wasallam ay yas'ala rabbahu ziyadata illa minhu malam yace wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka girma da falala ta ilimi da girman su a wajen Allah madaukakin sarki yace saboda babu wani abu da Allah madaukakin sarki yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi ƙarinsa sai ilimi ba a ce wa rabbi zidni malan ba wa rabbi zidni auladan wa rabbi zidni jahan wa rabbi zidni kaza da kaza duk Allah madaukakin sarki bai ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya neme su ba da aka tashi sai aka ce ya nemi me ya nemi ilimi abin da ya shafi duniya ma kyalekyalen duniya da dukiya da kaza Allah subhanahu wataala ce masa wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum bihi fihi kada ka rinka miƙar da idanuwanka kana kallon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imtar da su ya ba su na ƙawa da ƙiliƙilan abubuwan duniya an ba su wannan ne Allah maɗaukakin sarki ce li naftinahum fi dan mu jarrabe su mu fitine su a cikin sa saboda haka Allah maɗaukakin sarki abin da ya shafi duniya ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada ya sa idan sa akan sama kwata kwata amma abin da ya shafi ilimi karatu neman sa da yaɗa shi da aiki da shi Allah maɗauki sarki ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne madadi a kansa shine wa qur rabbi zidni ilman ya ubangiji ka dada min ilimi wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in da malamai magabata suka kiyaye ta kuma suke yi wanda kowane ɗaya daga cikin mu a matsayin sa na ɗalibin ilimi ya kamata ya rinka sashi a cikin addu'o'insa duk lokacin da zai roki Allah maɗaukin sarki ya rinka Allahumma zidni ilman ko rabbi zidni ilman ko duk abin da ya sauka daga cikin lafazan da suka zo ko a alqur'ani ko kuma kamar yadda ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kokarin sanya wannan addu'a tasa ko kuma wannan aya da Allah madaukakin sarki ya bashi umarnin neman ƙarin ilimi a cikin aikin sa Abu Hurairah ya raito hadisi ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi da waninsa daga cikin malaman hadisi daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi yakan ce Allahumma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman yakan ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni wa 'allimni ma yanfa'uni ka kuma sanar da ni abin da zai amfane ni wa zidni ilman ya ubangiji ka kare ni da ilimi wannan kamar yadda abu hurairah ya rawaito wannan hadisi wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi wannan addu'a saboda haka ɗaya ce daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi kowanne ɗaya daga cikin ya kamata ya kiyaye daga cikin addu'o'in safiya da maraice annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi addu'a mai kama da wannan allahumma allimni ma yanfa'ani wanfa'ani bima allamtani wa zidni ilman kullum da safe waridi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kiyaye shi yake maimaita shi duk safiya in ya tashi ya faɗe shi neman ilimi ƙarin ilimi akan nada saboda haka ƴan uwa abu ne da yake mai kyau kowane ɗaya daga cikin mu sai yi koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen neman ƙari da daɗi na ilimi a rayuwarsa wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce hal yastawi alladhina يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله مدوكين سركي هل يستوي الذين يعلمون شن waɗanda suka sani malamai ma'abuta ilimi shin za su yi daidai wallazina la ya'lamuna da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai sai Allah madaukakin sarki ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu tunani da hankali su kadai suke iya tintintini akan wannan maganar ta Allah madaukakin sarki imamu zajjaj ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa waɗanda ake nufi da allazina ya'lamuna su ne humul ladina yantafi'una nasu bi ilmihim wa ya'maluna bihi su ne waɗanda mutane suke amfanuwa da iliminsu sannan kuma su akan kansu suke amfani da iliminsu dole kafin mutum ya amsa sunan alim sai ya cika waɗannan sharɗai guda biyu na farko mutane suka amfani da iliminsa suna amfanuwa da abin da ya sani bai kunshe kansa ya taƙaita abin da ya sani akan kansa ba a'a iya abin da ya sani abin da bai fi ƙarfin saninsa ba ya fito ya koyar da mutane ya sanar da mutane shi sannan kuma daidai gwargwadon iyawarsa yakan yi ƙoƙari ya yi amfani da kuma abin da ya sani duk mutumin da zai san ilimi baya amfani da wani ilimin da ya sani duk yawan iliminsa duk tarinsa sai dai a kira shi mai karatu ba mai ilimi ba haka malamai suka faɗa akwai bambanci tsakanin mai karatu da mai ilimi mai karatu shine mutum da ya tattara karatun da yawa duk littafin da zaka ɗauko masa ko na tafsiri ko na hadisi ko na fiƙi ko na aƙida ko na menene zai karanta maka ya fassara maka daidai wa daida amma kuma duk inda ilimin ya shi kuma ya yi hannun riga da shi ilimi ya gabas shi kuma ya yamma ilimi ya sama shi kuma ya ƙasa ma'ana baya aiki da abin da ya sani wannan ba mai ilimi ba ne sunan shi mai karatu amma mai ilimi shine gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi kuma ya kankanta sai ya aiki da shi shi sa ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa duk lokacin da suka koyi aya daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba sa ɗorawa akan aya ta gaba su tafi zuwa ta gaba sai sun tsaya sun koyi wannan ayar iya karatunta sannan su haddace ta sannan su san ma'anar tafassara kenan ko tafsirinta sannan su sa ta a cikin aiki ce sannan kuma sai su tafi zuwa aya ta gaba ina fata an fahimta so da sai suka koyi ilimi da aiki a lokaci guda ba kawai karatun suke so su tara ba an sauke wani littafin a ɗauko wani a sauke a ɗauko wancan a sauke a ba shine gharab nasu ba ba shine hadaf nasu ba ban hadafin su shine me su san ilimin su aiki da shi idan ta kama ba a sanar da wuri tarin karatun da tarin sanin littattafai ba shi da abin da yake da tasiri ba dan da yawa daga cikin mutane wasu wala abin da suka sani na karatun shi zai musu jagoranci zuwa wuta Allah ya madaukakin sarki ya kiyaye da yawa saboda me ba su aiki da abin da suka sani ba ilimin zai zamto hujja ne a kansu ba hujja a gare su Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani to shi sa Allah madaukakin sarki ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina ya'lamuna yanzu waɗanda suka sani za su daidai da wanda ba sani ba ba daidai bane har abada duk mutumin da ya sani da wanda bai sani ba bal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai kuma karbi shari'ar Allah madaukakin sarki da aka aiko ni da ita ba muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito yan uwa ga yadda shi da farko baya koyan ilimi amma kuma an karantar da shi ilimin ba zai rike ba bare kai bayanin kuma zai karantar da wasu to wannan shi babu alkhairi a tattare da shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to haka Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayinsa ga mutane kowanne dan adam akwai gwargwadon yadda yake karbar abu wani Allah madaukakin sarki ya bashi fahimta mai zurfi idan ya idan ya ji abu yanzu misali ko da a tsare kun mutane da suke zama a waje guda su koyi karatu zaka ko akwai irin fahimtarsa ko da aji ne ka kaddara ba makarantar da ake karantar da addini ba makarantar da ake karantar da boko da sauransu za ga dukkaninku a cikin aji ɗaya kuke tare za ku zauna akwai muku karatu amma sai ka samu wani guda ɗaya daga cikin kafin ku fahimta idan aka tashi za a yi wani abu na ɗan lesson da kuke tsakaninku za ga shi yake tashi ya karantar da ku sai kaga da yawa daga cikin ku ba su fahimci karatun ba sai ta wajensa ba haka bane da yawa daga cikin ku wanda aka karantar da ku tare da shi ba su fahimci karatun yadda ya kamata ba a wajen malamin da ya koyar na asali sai a wajen wa sai a wajen wannan ɗalibin da aka karantar da ku tare da shi kaga ka bambanci tsakanin fahimta ka da tasa ke ina fata an fahimta yawwa amma shi wancan na ƙarshe shine kwata kwata wani babu alkhairi a tattare shi lokacin da ake karantar da shi Allah madaukakin sarki ake karantar da shi hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwata kwata ba ruwan shi da su shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lam yarfa biha ra'asa ya ma daga kai ya kalli inda ake babu ba ruwan sa da wannan shi ba wannan ne a gaban sa ba harkokin duniyarsa ne kawai a gaban sa neman kudinsa tara abin duniya kara dukiyarsa shine a gabansa amma neman karatu ba ruwan shi wani wani in ka tambaye shi tun da yake a rayuwarsa tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ɗaukar littafi ya ja zauna wajen malami an koya masa karatu ba wallahi ko wallahi wani tun da yake a rayuwarsa ya ɗau littafi na addini musulmi ne ya fi shekara arba'in hamsin sittin wani wallahi ya ɗau littafi ya je koya masa addini wallahi bai taɓa yi ba bai sani ba kwata-kwata ba ruwan da abin da ya shafi karatu wasu kuma abin da suka ɗauka kai da karatu shine karatun boko idan kai karatun boko shikenan faro su da karatun addini kwata kwata akwai misali da nakan nakan bugawa wata ɗaliba ta je ta yi karatun digiri a bayero ta gama digiri ɗinta gaba ɗaya shi ne kama a mata aure aka ɗan turo ta makarantar islamiyya aka ce gashi nan ta zuwa ɗan da Allah ɗan karantar da ita wasu abubuwa da na addini dai kafin ta yi aure kafin ta kafin ta aure ko ta dora ta ci gaba da masters ɗinta to malamin da yake karantar da ita yake ban labari ya ce wallahi da ya tashi ba ma ga bai tun fatiya ko abin da ya kamata haka ba baki idan ka rubuta mata alif ya ce wallahi bata sani ba me alif a tsaye yake a kwance yake a gice yake ce wallahi bata sani ba fatiya alhamdulillah rabbil alamin zuwa karshe ce wallahi tallahi bata sani ba ya kuma bayanin su wankan janaba su alula ya ake sallah duk yaron da za a ce ya gama digiri ka kaddara masa shekarun sana bare kuma mace ka san dai ta wuce shekarun balaga to ya take sallah ya take ibada wannan fa ɗaya ce daga cikin dubu daga cikin dabbanni da yawa yaran ma haka suke wallahi saboda wasu da yawa daga cikin abin da suke ɗauka shine idan yaro ya san ilimin boko to shikenan ilimin addini wannan ba wannan ba matsala ko kuma a ce yaro ya in ya san na sallah shikenan kawai in banda in banda tsabar in banda tsabar rashin kyauta a cikin mutum ya samu sallah to me ne sallah wallahi rashin mutunci ne tsantsa wallahi rashin mutunci ne wa a ce ai ya samu na sallah sai an je lahira mutum zai ga na sallah Allah kuwa Allah kuwa wallahi sai an ji lahira mutum zai gani sallah ilimin addini duk yadda kake gani kana da shugul da shu'un naka wallahi kada kai wasa baka da mai ilimin addini babu wanda ya ce sai ka zo ka zama ustaz ka zama akrama kallah ba wanda ya ce maka amma dole sai ka kai karatun addini wallahi da harkokin da kake ka sani addini yana da ruwan tsaki a cikin sa kake yin su yanzu misali ka dauki harkokin kasuwanci da ake yi ka je ka zauna da ɗaya daga cikin ɗan kasuwa karanta maka yadda ake kasuwanci wallahi in ka fara jin tafka tafka za ka san ana abin da aka dama kana bukata a wannan kasuwancin naka ka sanya ake gudanar da shi me daidai me rashin daidai a cikin sa me Allah yake so me Allah ba ya so don ka guje shi yanzu idan ka mutu aka saka aka bari Allah madaukakin sarki ya tambaye ka cewa me yasa ka shiga cikin haram a cikin kasuwancin ka sai ka ce ban sani bane rashin sani yana zama uzuri a gaban Allah madaukakin sarki bayan ka mutu ba uzuri bane wallahi sai mutum ya koya dole ne shi sa mutum ya ce wani ya samu na sallah za ka ga na sallah idan ka je ka bari mala'iku sai ka tare ka Allah kuwa dole ne ka koyi ilimin addini dole ne dole ne ba wai alfarma aka yi maka ba shi wancan wanda kake gani dole shine idan ka samu abin da ka samu in ka samu in ka samu na ABCD shikenan in ka samu na kasuwanci shikenan amma wannan shine abin da yake dole kuma shi ake bari aka banzantar na'am na'am ya ce wai shawara da 'yan kasuwa ne littafi ya kamata mutum ya nema idan yana da burin shiga kasuwanci ba lallai sai mutum ya samu littafi mai malamin abin da na fahimta shine duk lokacin da zaka shiga kasuwanci akwai buƙatar ya kasance ka samu malamin da ka yarda da shi ya dora ka akan yadda ta dace a gaya maka me yi misalin kowa akwai irin bangaren kasuwancin shi irin bangaren kasuwancin da dan kwari yake yi ba irin wannan kasuwancin mutumin da yake kasuwar da wani yake yi ba kowane nasa akwai kuma kowane akwai inda daidai yake shiga akwai rashin daidai a ciki to kowane ya tambayi harkar yanayin da yake kasuwanci me daidai bai ba daidai ba a ciki ya fita daga cikin jahilcin ina fata an fahimta so da ba dole ne sai ka samu littafin nan dan wani ba shi da lokacin da zai sa littafin ya karanta amma alal kalla idan ka je ka tambayi malamin da kai da tsoron Allah sa da ilimin sa ya ga maka cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane kana yi akan wannan kana da hujja a wajen Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta amma yanzu ina ga maka wallahi da ka dakin ake a cikin kasuwanci kawai a shiga ba ruwan kowa da bai Allah yake so mai Allah baya so abinda Allah yake so kawai shine ka samu kuɗi ba shi bane wa shine kawai abinda Allah baya so shine kai asara wallahi shine kawai duk abinda mutum ya samu in dai ya samu riba daidai ba daidai bane babu ruwansa Allah ya shirye da mu yan uwa dole ne wajibi ne mu ci gaba da neman ilimin addini domin marayu yadda Allah maɗaukakin sarki yake so marayu hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa shine hadisi na hudu an sahal bin sa'adin radiyallahu anhu an karɓo daga sahal dan sa'ad Allah ya ƙara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace li ali radiyallahu anhu ya ga sayyidina ali Allah kara masa yarda yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka ko ta dalilin ka khairul laka shi yafi maka alkhairi min humrin ni'am sama da jajayen raƙuma da za a baka wato wani wani abu na larabci in ka ce alhumuru wannan humuru din ka sa mimun din nan ɗauri to kaga jam'i ne na hamra ja kenan amma in ka ce kuma humuru wannan mimun din ka sa mata dhamma to ya zama to jam'i ne na me himaru jakuna kenan an fahimta ku kalli abin alhumuru da alhumuru ka annahum humurun mustamfira shi sa wani sai ce a khairun laka min humurin ni'am shi ya fi maka alkari saboda a baka jakuna na ni'ima kaga wannan irin ne jakuna ni'ima na fata an fahimta yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga sayyidina ali wannan maganar lokacin da za a je yakin khaybar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce gobe idan Allah kai mu zan ba da tutar yaƙi ga wani mutum da yake son Allah da manzansa Allah da manzansa suke son sa sai na Umar yace ban taba ji ina son shugabanci ba wallahi sai wannan rana ba abin da ya shafe da shugabanci yace a ranar tunda naji an ce duk wanda za a bawa Allah da manzansa suna son sa shi ma yana son sa tabbas hakika da baki daga bakin annabi ce wallahi sai naji ina son shugabancin nan to wani irin wannan shugabanci in waye baya son sa a ce Allah da manzansa suna son ka kai ma kana son su ka fasa mu tabbas ba saboda haka da safiya ta yi mutane suka zo suka tare sojoji kowa yana miƙa wuya don annabi ya ce ya kawa ni sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ina sai na ali Allah ƙara masa yarda a lokacin bashi da lafiya ma idan sai na ciwo aka ce yana sai idan sai na ciwo annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a kirawo shi aka kirawo shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi masa tofiya idan idan ya warke nan take ya ba shi tuta ya ce tafi da sunan Allah ka yi kaza ka yi kaza ya masa wasiya daga cikin wasiyar da ya masa shine ya ce masa ka sani cewa idan kai niyyar dawo da su daga batan da suke ciki na bautar gumaka suka shiga addinin musulunci ko daga yahudancin su suka shiga addinin musulunci Allah madaukakin sarki a ka sani mutum ɗaya ta dalilin ka ya shirya ya zama mutumin kirki ya fi maka alkhairi sama da abaka jajayen raƙuma me yasa aka ce jajayen raƙuma saboda jarra kumi a wajen balarabe shine mafi girma da tsadar dukiyar da yake da ita yanzu ka kwatanta dukiyar mafi tsadar dukiyar mutum yanzu me za a ba mutum a ce an bashi dukiya mafi tsada musamman da abubuwan hawa abinda jirgi jirgi ya yi yawa mota da irin katin katin ɗin motocin nan masu numfashi yawwa irin waɗannan motocin to a ce a ce Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilin ka ya fi a baka irin wannan motocin ba faɗaya ba a baka su da yawa mutum ɗaya shirya ta dalilin ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa abin da wannan hadisi yake karantar da mu ɗan uwa duk lokacin da kaga karantar da wani addini ya fahimci addini ta dalilin ka ba lallai sai mutum da ya shigo addinin musulunci wanda ba ya ciki ba a'a wata matsala ce ta addini mutum bai sani bai tambaye ka ka gaya masa ita ka shiga ciki ina fata an fahimta saboda ka mu yi kokari wajen karantarwa da kuma shigar da abubuwan da ba a sani ba ga waɗanda ba sani ɗin ba Allah maɗaukin sarki zai ba mu lada insha Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin ingantaccen littafin su ƴan uwa sai mu zakata anan saboda lokacin sallah ya riga yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله